وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بالإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da arzikin hallara wannan majalisi mai albarka da muke karatu a cikin littafin kitabu tauhid allazi huwa haqqullahi ala al-abid littafi wallafar imamu ahli sunnati wal jama'ati ash-shaykh muhammad ibn abdul wahhab ibn sulaiman at-tamimi alayhi rahmatullah karatun da muke gabatarwa mako mako a wannan masallaci na sunna na tunawa da malaminmu a sheikh muhammad kabir ahmad azarai allah ta'ala ya ji kansa da rahama masallacin da yake nan bakin tashar yankari ko sai a bani wanda ba wanda yake nan bakin tashar yankari a nan cikin garin azare karamar hukumar katagon jihar bauchi nigeria a yau muna yammaci na 24 ga watan almuharram alif da 400 da 48 wanda kuma ya zo daidai da tara kenan tara ga watan bakwai miladiyar shekara biyu da shekara shida. a muna karatu a cikin babin da malam ya kawo don tabbatar da mu'jiza ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cikin labarin da ya bayar cewa za a samu wasu daga cikin wannan al'ummar masu ikirarin musulunci amma suna bautar wani Allah suna bautar gumaka a cikin wannan babi mun karanta ayoyin alkur'ani mai girma guda uku cikin suratun nisa'i alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا sannan mun karanta aya cikin suratu al-ma'ida Allah madaukakin sarki ce kul hal unabbiukum bi sharrin min zalikum kul hal unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum munqiratan wa khanazira wa 'abada at-taghut ula'ika sharrun makanan wa adallu an sawa'is sabil sannan mun karanta aya cikin suratu al-kahfi fadin Allah madaukakin sarki qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida mun karanta hadithin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu arda'ah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القضة بالقضة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا فمن قالوا يا رسول الله آل يهود والنصارى قال فمن منكر أنت حديث آه ثوبان cikin sahihu muslim da kuma a cikin littafin alburkani cikin ziyada da malam ya kawo akan wannan hadisi wadda wannan hadisi shi muke karantawa kusan karshe-karshensa lokaci ya kare mana wanda ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce lallai Allah maɗaukakin sarki ya yaye mini ƙasa sai na ga mahudarta da mafaɗarta na hangi gabar na hangi yamma da nisa sai ya ce kuma lallai an mini alkawarin mulkin al'ummata zai kai ga iya yadda na hango iya yadda aka yaye min na hango da nisa mulkin al'ummata zai kai gare shi kuma an ba ne wasu taskoki guda biyu taska da kuma farar taska kuma na roƙi ubangiji na ga al'ummata cewa ya mana alfarma kar ya hallakar da su da fari kwab ɗaya mai gamewa sannan na roƙi ubangiji na kada ya ɗora akan al'ummata wani makiyi daga cikin kafirai wanda ba daga cikinsu ba ballantana ya tarwatsa haɗin kansu kuma lallai ubangiji na ya ce da ni ya muhammad idza qadaytu qada'an fa innahu la yuraddu idan na riga da nayi hukunci ba a fasawa na maka alkawari na baka wannan alfarma ga al'ummarka ba zan hallakar da su da wata annoba mai gamewa gaba ɗaya ba kamar yadda kuma na alkawarta maka ba zan shugabantar da makiyinsu a kansu har ya samu damar tarwatsa haɗin kansu ba da a ce waɗanda ke ban ƙasa waɗanda suke nahiyoyi na duniya gabar da yamma kudu da arewa za su taru a kansu cutar da su Allah ya ce ba zan ba su dama su cutar da su ba har sai ya zama sashinsu ne zai halakar da sashe sashinsu ya kama sashe a matsayin fursunan yaƙi sai malam ya kawo ziyada daga alburkani ya ce wa innama a kafu ala ummatiyar a'immatal mudillin babban abin da na fi ji wa al'umma ta tsoro su ne jagorori batattu ko jagororin siyasa ko jagorori na addini na malinta sannan ina jiye musu tsoron idan takwabi ya sauka a kansu na zub da jini to ba za a ɗauke shi daga kansu ba ila yau kiyama har kiyama ta tsaya an riga an shiga fitina kenan sai ce wala ta kuma sa'atu hatta yalhaka hayyun min ummati bil mushrikina sannan alkiyama ba za ta tsaya ba har sai wata ƙabila daga cikin al'ummata sun haɗe da mushirkai ma'ana sai sun yi kamantacceniya da mushirkai a cikin ayyuka na ibada da rayuwa za a waye gari za a samu wasu curi na al'ummata wasu bai ɗaya wadda gari ya hada su ko kabila ta hada su ko wani ra'ayi ya hada su su zama suna sun hadu da mushirkai suna kamantacce niya da su a cikin abubuwa da yawa Allahul musta'an wasu abubuwan kan idan ana faɗansu za ka gansu ga sunan suna faruwa yanzu shugaban kasar iraki ayatollah al-khamenei wata nawa da mutuwarsa har yanzu ana tangaririya da gawarsa kuma an zo jana'izar ta sama yanzu an kai wajen sati ana biki kuma har yanzu ranar binne shi bata yi ba ana ta biki ana waka ana kuka ana ihu ana daga tutoti ana wane ne ana wane ne binne gawa ba hawa to kaga cewa za a samu wasu su haɗe da mushirikai daga cikin wannan al'ummar to idan kana ganin abin da yake faruwa a waki ba za ka yi mamaki ba kuma dama bakin da baya faɗa sai gaskiya shine ya faɗa Allah ka samu cika da imani wa hatta ta'budu fi amun min ummati al-awsana kuma alkiyama ba za ta tsaya ba har sai wata gugun jama'a fi'am aljama'a alkasira sai wata gugun jama'a sun daga cikin al'ummata sun bauta wa gumaka su ma masu bautar kaburbura suna nan masu sa kabari a masallaci su yi tattalinsa suna karɓan kuɗi ana zuwa kansa suna nan masu samun kabari su gina masa masallaci a yanda yake suna nan masu keɓe kabari su masa wata kubba ko su masa wani ɗaki ana zuwa ana kaiwa ziyara wannan ɗakin suna nan duka da sunan kabari ne mai daraja wanda ya sha bamban da sauran al'ummar musulmi wannan tsarkakewar kuma ita take jawo bautar ko ba a fara bautar yanzu ba za a yi a nan gaba kamar yadda mun karanta da ku a tarihin shirka balle ma yanzu ma ana bautar domin tashi ma takanas a tafi domin wani kabari a tafi wani gari domin zuwa wajen wani kabari bid'a ce wacce take kawa zuwa ga shirka to amma a cikin al'ummar musulmi akwai waɗanda sun yi nisa a cikin wannan aiki wa innahu sayakunu fi ummati kazzabuna salatu yace kuma da sannu a cikin al'ummata za a yi wasu maƙaryata guda talatin abin da yake nufi da kazzabuna anan almutanabbiquna alkazzabuna almutanabbiquna maƙaryata masu ƙaryar annabta masu da'awa suna ƙaryar cewa su annabawa ne nan kazzabuna ba ana nufin kawai maƙaryata na labari ba a'a kazzabuna talata masu ƙaryar annabta ai almutanabbiquna thalatha shi yasa zo a wata riwaya dajjaluna thalatha dujal dujal za a yi talatin a cikin al'ummata mun yi bayani a kai wancan satin cewa idan sun fi talatin wannan bai saba wa nassi ba saboda nassi na shari'a yakan zo da haka a ambaci adadi amma kuma sai a samu wasu dalilai su nuna wannan adadin bai takaita hukuncin akan wato wannan wancan dalili da ambaci adadi bai takaita hukunci akan wannan lamba ba wannan kuma bai saba wa ilimin luga da usulul fiqh ba don haka a cikin al'ummata za a samu wasu masu da'awar annabta maƙaryata guda talatin kulluhum ya zuhumu annahu nabi kowanne yana da'awar cewa shi annabi wa ana khatamun nabiyyin ya ce kuma ni dai ni ne cikamakin annabawa ma'ana ni ne mai rufe ƙofar annabta ni ne na ƙarshe a cikin annabawa la nabiya ba'adi ce bayana babu annabi sai ya ce wala ta zalu ta'ifatun min ummati alal haqqi mansura wannan shine abin da ya rage mana a karatunmu na wancan satin wala ta zalu ta'ifatun min ummati alal haqqi mansura ba za a gushe ba min ummati daga cikin al'ummata akwai ta'ifatun wata jama'a ko wata ƙungiya alal haqqi mansura ay mansuratun alal haq wacce Allah yake taimakonta akan gaskiya la yadurruhum man khadhalahu wanda ya tozarta su ba zai cutar da su ba mana ba zai iya cutar da su ba hatta ya'ti amrullahi tabaraka wa ta'ala har zuwa lokacin da al'amarin Allah mai yawan albarkatu madaukaki zai zo to wannan shine abin da ya rage ba mai dogon bayani a kansa ba dukka sauran abubuwa da aka ambata a cikin wannan hadisi kamar yadda muka ambata a karatunmu na wancan sati cewa yana nuna mu'ujiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasancewarsa annabi to yana ba da labari na wani abin da bai faru ba kuma ya zo ya faru kamar hasken asuba ya zo ya faru babu wani bambanci da abin da ya faɗa to dukkan abubuwan da ya ambata ɗin nan abubuwan da muka ji hadisin nan ya ambace su babu abin da ba mu san da shi ba a yanzu ba abin da ba a cikinsa muke rayuwa ba amma abin da zai kwantar maka da hankali duk fitintunin nan da shugabanni batattu da takwabi na zub da jini wanda za a yi ta fama da kuma waɗanda su kuma suka yi gangami suka yi tarayya da mushirkai suna abubuwa iri ɗaya da masu bautar gumaka da masu da'awar annabta da sauransu dukka gaba daya ka sani cewa babu abin da bai faru ba sannan kuma ka sani cewa dukkaninsu da sunan musulunci ne suke waɗannan abubuwan sai dai abin da zai sa kwanciyar hankali shine wannan gaba ta ƙarshe duk lalacewa ba tare an zama ɗaya ba duk gurɓacewar rayuwa da taɓarɓarewar al'amari manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ba za a gushe ba a kowane irin hali ake ciki sai an samu ta'ifatun min ummati sai an samu wasu jama'a daga cikin al'ummata alal haƙƙi mansura suna kan gaskiya kuma Allah yana ci gaba da dafa musu. la ya durruhun man khazalahum wanda ya tozarta su ko ya yi musu izgili ko ya yi musu shune ba zai iya cutar da su ba a wata riwaya wala man khalafahu hakan nan wanda ya saba musu a fahimta wanda ya saba musu a ra'ayi wanda ya saba musu a manhaji da tafarki ba zai iya cutar da su ba hatta ya atiya amrullah har sai al'amarin Allah ran da ya zo shi. To, kaga bayan an ambaci fitincinu na addini da na rayuwa sai aka ambaci wata jama'a wacce Allah ya tsame hannunta daga cikin waɗancan fitincinu. Domin idan Allah yana taimakonka zai taimake ka kan addininka ya taimake ka kan rayuwarka. don haka mai son tozarta su ma da wulakanta su ba zai iya tozarta su ya wulakanta su ba Allah zai ci gaba da ba su nasara da kariya to za ka so a ce kana cikin wannan jama'a jama'a karatun ya gwada mana cewa akwai tawaga 'yan ta da ƙayar baya 'yan zub da jini akwai tawaga 'yan kafaɗa da kafaɗa da mushirkai akwai tawaga masu bautar gumaka akwai tawaga masu gasa da annabi sallallahu alaihi wasallama suna da awar annabta sannan akwai kuma waɗanda suna kan gaskiya kuma Allah bai gushe ba yana taimakonsu da waɗanne za ka sha'awar kai tarayya da waɗannan na ƙarshen da su za ka sha'awar kai tarayya saboda waɗancan masu zub da jini su ma a kan cewa su musulmai ne waɗancan masu koyi da mushirikai su ma a kan cewa su musulmai ne waɗancan masu bautar gumaka su ma a kan cewa su musulmai ne waɗancan masu da'awar annabta su ma akan cewa su musulmai ne Allah ne ma aiko su amma dukkansu ba su ne akan daidai ba akwai waɗanda suke kan gaskiya kuma Allah yana taimakonsu kuma ɓatanci mai ɓatanci baya cutar da su kuma ba za su gushe ba in an ce ba za su gushe ba suna nan diddin wala hairan har zuwa lokacin da Allah zai wani hukuncinsa za ka so a ce kana cikin wannan tawaga to wannan da hadisi ya ce wala ta zalo ta'ifatun min ummati alal haƙƙi mansura ita ce za ka ji malaminmu magabata a salafus salih suna ce da su a ta'ifatul mansura a ta'ifatul mansura wato jama'a a bat taimakawa jama'a wacce ake Allah yake taimakonta wani lokaci kuma ka ji mu magabata suna cewa alfirkatun najiya da ita suke alfirkatun najiya wato ɓangare ko ƙungiya ko fahimta ko tafiya mai tsira nan kuma ina suka samu mata wannan sunan alfirkatun najiya sun samu wata suna cikin shahararren hadisin nan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yahudu sun kasu kashi saba'in da ɗaya nasara sun kasu kashi saba'in da biyu ya ce al'ummata za ta kasu kashi saba'in da uku wasa taftari ko ummati ala talatin wa saba'i na firka al'ummata za ta kasu kashi saba'in da uku sai ce kulluhum finnari dukkansu suna cikin wuta illa wahida sai guda ɗaya kaga idan an ce kashi saba'in da shida kashi saba'in da uku saba'in da biyu ɗan wuta ne in banda guda ɗaya ce wannan guda ɗayan wani suna ya kamace ta duka ‘yan wuta ne in banda guda ɗaya wannan guda ɗayan wani suna ya kamace ta to shi ne malaman salaf suka ce abin da ya fi dacewa da ita a ce da ita alfirkatun najiya firka ce ita ma annabi salama haka ya ce salatin wa saba'ina firka rarrabe-rarrabe saba'in da uku duk ɗan wuta ne ya ce illa wahida in banda guda ɗaya sai suka ce to sunan da ya fi dacewa da ita firkatun najiya ita ce ƙungiya da ta tsallake rijiya da baya ita ce ƙungiya da ta tsira daga cikin sauran ƙungiyoyi ɗan wuta ita ce ta tsallake za ka so a ce kana tare da wannan ɓangare da ya kai labari annabi sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya ya ce wahiyar jama'a wahiyar jama'a ita ce aljama'a ita ce aljama'a a wata riwaya ce ahalus sunnati wal jama'a su ne ahalus sunnati wal jama'a a wani wuri ya ce man kana ala ma ana alaihi wa ashabi duk wanda yake kan abin da nake kai ni da sahabbaina don haka idan ka ji an ce ahalus sunna suna ne da ya zo daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam in ka ji an ce aljama'a suna ne da ya zo daga ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam firkatun najiya an ɗauka ne daga hadisin ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam al-ta'ifatul mansura daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama waɗannan sunayen dukka sunaye ne da suke komawa ahlus sunnati wal jama'a da haka su ne waɗanda dalilai ya gwada su ne masu tsira su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake kan taimakonsu su ne alfirkatun najiya shi yasa a shekul hafiz ibn ahmad al-hakami alaihi rahmatullah ya yi wani littafi mai tambayoyi da amsoshi guda 200 ya sa masa suna a'lamu sunna al-manshura fi i'tiqadi ta'ifatin najiya al-mansura الطائفة الناجية المنصورة إتتي سنة duwan da kaji yana sukar sunna da cewa sunna kirkirarren suna ne sabon suna ne ba shi da asali musulunci aka sani to bai yi karatu bane ba bai yi karatu bane ba ko kuma hassada tana ɗibarsa akwai waɗanda sun yi karatun da gaske amma 'yan hassada ne saboda Allah bai musu gamdakatar sun dace da sunna ba sun je sun rungumi bid'a sai suke sai suke yaki da duk wani abin da yake nuna sunna a cikin ilimi duk wani abin da yake nuna ingancin wannan tafiya a cikin ilimi sai suke yakarsa saboda hasada saboda ba su samu kansu a cikin wannan baiwa ba da haka alus sunna suna da abun nunawa a cikin hadisai suna da abun nunawa a cikin alkur'ani da yake tabbatar da tafiyarsu kuma barkate ba lalube ba ba kale ba a'a tunda sunna tsagwaron addinin ne to tana ko'ina tana ko'ina a cikin alkur'ani tana ko'ina a cikin hadisi ahlus sunna baya bukatar lalube don tabbatar da aƙidarsa baya bukatar lalube baya bukatar makalkale wata aya guda ɗaya ya ta kalankuwa wajen yi mata fassara don tabbatar da aƙidarsa a'a kowace aya ma hujjarsa ce kowane hadisi ma hujjarsa ce amma wanda ba akan sunna yake ba wahala suke sha wajen nema wa fahimtarsu ko su dalili alkur'ani da hadisi idan kuma suka ɗauko wani dalili suka yi hujja da shi akan aƙidarsu to in Allah ya yarda in ka koma littattafan tafsiri sai ka samu cewa ba haka malamai suka ce ba idan suka samu wani hadisi suka yi dalili da shi akan aƙidarsu in Allah ya yarda in ka koma sharhin hadisai sai ka samu ba haka masu sharhi suka ce ba su ne suka waina larabcin zuwa ga abin da zai dace da biyan bukatarsu sai suke amfani da alkur'ani ko da hadisi don cimma wasu manufofinsu na gurbatacciyar aƙida fihi ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukhar mutashabihat alkur'ani mai girma lallai akwai ayoyi waɗanda ba sa ɗaukan kowace irin ma'ana sai guda ɗaya amma fa akwai wasu ayoyi da ana iya rikitar da kwakwalen wasu wajen ba su ma'ana Allah ka samu cika da imani don haka akwai waɗanda suke kan gaskiya Allah maɗaukakin sarki yana taimakonsu kuma ba sa ƙarewa ba sa wucewa to da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba za su gushe ba Allah yana taimakonsu mu fahimta cewa kenan tafiya ta gaskiya ikon Allah ce tafiya ta gaskiya ikon Allah ce idan kun dubi tafiya irin ta sunna tafiyar sunna za ta yi muku kama da tafiyar musulunci a tsakanin addinai tafiyar sunna a tsakanin bidiyo'i za ta yi muku shige da tafiyar musulunci a tsakanin addinai idan ka dubi musulunci ka kwatanta shi da sauran addinai za ka ga addinin musulunci Allah ne maɗaukakin sarki da kansa ya ɗauka wa kansa nauyin riƙe wannan addini yanzu inda ma dan ta musulmai ne a yanzu da an shafe shi saboda galibin al'ummar musulmai yanzu ka iya cewa mafi yawa ba shi ne a gabansu ba bukatunsu na rayuwa ne a gabansu inda a ce sai an yi gwagwarmayar da sahabbai suka yi yanzu kafin musulunci ya yiwu da ba zai yiwu ba amma da yake kayan Allah ne kaga ko fita ba a yi da wuya ka ji wani wai ya bar musulunci ya kafurta ku daina daga kanku hankali duk wanda ka ji ya yi ridda ko tun a da can kuma har yanzu haka ne duk wanda ya ridda dama gyauro ne ba musulmin gaske ba ne duk wanda kaji an ce ma ya yi ridda ya bar musulunci da gaske kuma ya bar musuluncin wallahi ka je ka bincika za ka samu dama shi gyauro ne dama ba musulmin gaske ba ba da shi musulunci yake tutiya ba ba limami ba ne ba ladani ba ne ba kyakkyawan mamu ba ne ba malamin islamiyya ba ne kai ba ma gama garin musulmi ba ne a a gyauro ne sauran arna ne tun da can haka ne kuma har yanzu sannan wannan da ma kafin ka ji ya faru za a daɗe musamman idan kana karamin zama amma a bariki ana samun yan iska waɗanda suke yawo da hankalin mutane yan farfaganda sannan akwai farfaganda irin ta social media nan ma za ku rika gani an ji an samu mutane a jeji da sunan wai su fulani ne ko su hausawa ne wai an kiristan an kiristan santar da su ko menene an kiristantar da su haka za ka samu ana yadawa mutane suna tsaki ana tutturo mana bidiyon da sauran aiki da jan aiki a gaban kumalan a gaban kumalan kuma kufa akwai aiki farfaganda ce farfaganda ce idan ka ce ma guzawa aka samu marasa addini aka kiristantar da su ba mamaki idan ka ce dama kiristoci ne a wajen ba mamaki wai don kaga hausawa suna hausa wai ka ɗauka cewa wai ba arna hausawa to da me hausawan ha ko nan kano ka je ka su maila sumaila idan aka je da lungunan sumaila haka za a tara maka hausawa kamar jakin kano curi guda duk kristoci ne kuma hausawa ne wani bai ma san yadda ake turanci ba ko yamuranci hausa kawai ya sani amma arne ne bai san musulunci ba a tara su suna hausa kaji suna hausa anan an koya musu kiran yesu ka zo kana daga hankali ka ce ai an je an arnatar da da da da da, musulmai ba gaskiya bane farfaganda ce ko fulani ce maka aka yi fulanin ba arna arna kai arna kai yau larabawa ma aka yi arna balle wani yare larabawa suna nan arna karkaje da nisa je kanan misra nan nan misra da, da, da har ƙur'ani akwai sunanta larabawa sosai larabawa kuma arna to menene idan an nufi a yi propaganda sai a dinga bullo da irin waɗannan me yasa ba za a nuna mana wani limamin juma'a wanda ya shahara a social media ko ga masallacinsa nan da yake jan sallar juma'a ubansa malan jatau uwarsa hajiya talatu tsohon limamin juma'a ya kafurta ya zama kirista ba sai a jejeji a samu jahilai waɗanda dama ba su san ma mai ake a duniyar ba alakana musu a zo ana cewa 'yan uwanmu ne an arnantar da su ana ɗaga mana hankali ai akwai waɗanda irinsa in dai shi ne ko sun kai dubu goma ba za ka yi alfahari da su ba don ka rasa su baka da asara amma musulunci shi ne wanda za ka ji ana ce ma fasto ya musulunta za ka ji ana ce ma ɗan gidan fasto ya musulunta matan fasto ta musulunta yayan fasto ya musulunta fada ya musulunta wane ne ya musulunta ga da'awar su san da suke da'awa suna kiristoci ga halin da yanzu suke ciki sun dawo musulmai wannan ya wuce lissafi to ikon Allah ne kayan Allah ne Allah ne yake bude kirjin wanda ya ga dama ya sa masa musulunci sai ya musulunta ba kokarin musulmai bane ke sa ai musulunci ba kuma ƙoƙarin musulmai ba ne ya rike musulunci a ban ƙasa nauyi ne Allah ya ɗaukan makansa kuma shi bai san nauyi ba yake rike da wannan addinin sai zama musulunci ya fi sauran addinai wato martaba ya fi sauran addinai ci gaba ya fi sauran addinai tsari kuma ya fi sauran addinai tabbata to kamar yadda musulunci yake duyan da ake yakarsa ana yakarsa a gidajen talabijin ana yakarsa a gidajen rediyo ana yakarsa a gidajen jaridu ana yakarsa social media ta kafa daban-daban ana yakarsa a siyasance siyasar duniya siyasar gari siyasar ƙauye siyasar ƙasa siyasar jiha ana yakarsa ana yakarsa da dukkan farfaganda iri-iri amma wannan yakin baya zuwa ko'ina tanadin da aka yi don a ga bayan musulunci tanadin da kafirai suka yi don su ga bayan musulunci na shekaru inda sun ci nasara da yanzu ba shi nasararsu guda ɗaya sun sa musulmai rauni sun yi nasara ta hanyar sa musulmai rauni wannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dama ya faɗa cewa za ku yi rauni kuma abin da zai sa muku raunin za a lasa muku zumar rayuwa za ku so duniya sannan za ku yi gudun mutuwa duk wanda ya sa wannan a gaba kuma to ba zai iya addini ba shi addini sai baka tsoron mutuwa don mutuwa za ta iya kama ka kana tsakarsa sannan kuma shi addini sai ka takaita wa kanka kwaɗayi saboda bai dace da mai kwaɗayi ba sai idan a wajen Allah kaɗai kake kwaɗayi amma in kana kana kwaɗayi a wajen mutane ba za ka yi addini ba wannan shi ke sa ma kana can wajen kwaɗayi za a yi sallah ba kai ba kana can wajen kwaɗayi za a kira sallah ba ka sani ba kana can wajen kwaɗayi muna can muna karatu sai kuma ka je ka da kuma kana kwaɗayi to haka ne addinin ba zai yiwu ba wajen mai kwaɗayi a wajen mutane amma mai kwaɗayi a wajen Allah to shi kuma dama Allah maɗaukakin sarki ai nemansa da zuwa wajensa shine addini don haka addinin musulunci ba za su iya ganin bayansa ba ba za su iya kawo ƙarshensa ba saboda mai saboda kayan Allah ne to kamar yadda musulunci yake tsakanin addinai hakanan sunna take tsakanin bidoyi kun ga sunna ma yadda Allah ta'ala yake ta ɗaukaka ta yadda mutane suke ta fahimtar sunna in ka dubi shi'a sai ka ga kumbo ne da kayanta su ne da matansu da 'ya'yansu i su ne da matansu da 'ya'yansu in ka duba shi'ar garinku sai ka ga wani gida ne da can gidan da can gidan da can gidan da can gidan galibi haka shi'ar take ba kamar sunna ba ita sunna leka gidan kowa ce ita kuma shi'a mai ita kuma shi'a dangi-dangi mutum ne yake shi'a matarsa ɗaya ko matansa biyu suna shi'a ‘ya'yansa ma ba yadda suka iya sai dai su shi'a idan yana da kanne ya iya ya tsakura a ciki ana samu amma zai zama sun balle in yana da yayu ɗan tsakura wasu su balle duk wanda kaga yana shi'a in ka duba in ka duba zaka ga a famulinsu ake shi'a da wuya kaga a gidan sunna wai wani dan shi'a ya fita a ce gidan sunna ne amma wai wannan wai dan shi'a ne gidan sunna ba wannan dan shi'a ne wannan dan dariƙa wannan a'a sai dai a gidan shi'a ka samu sunna a gidan dariƙa ka samu sunna saboda ita leka gidan kowa ne amma a gidan sunna ka samu shi'a a gidan sunna ka samu ɗarika ai yadda ba a ridda a musulunci haka sunna dan sunna ba ya zama dan bidiya kun gano wannan lissafin duk gidan da kaga akwai dan shi'a akwai dan ɗarika to dubu mai gidan shi dan menene ko yana zuwa masallacin izala ra'ayi yake ba aqida yake ba kun san akwai aqida ra'ayi akwai aqida aqida eh muna ra'ayin sunna saboda masallacin su ya dan fi tsafta za ka gansu fes fes ba tsami ba wari kuma ba mai damun ka kaza kaza kaza kaza za a yi sallah kuma sallar su akwai kyau za ka yi sallah lafiyayya akwai wanda ra'ayi yake kai shi masallacin izala yake sallah wani ma wata ranar da ya yi sallah bai taba yi ba sai wata ran ya shiga masallacin izala ya yi sallah fanka fafafafafaf kafet laushi aka yi sallah mai kyau aka yi sallama ana idarwa ya dubi kayansa ya dubi kayan sauran mamu ya ce shegu da wuya ka samu inda sunnar ake a gida ka samu wai wannan gidan an samu shiya an samu tsarika amma abu ne mai sauki ka samu sunna a gidan shi'a abu ne mai sauki ka samu sunna a gidan ɗarika sannan wani abin da nake so na kai ku zuwa gare shi shine jili mai tasowa jama'a masu tasowa yanzu duk matasan nan masu tasowa yanzu galibi in ka kasa su kashi hudu kashi uku sunna suke kwarai yawanci ma wadda zaka ga yana shi'a ko yana ɗarika to zaka samu a rayuwa ma bashi da wayewa dama ya ki zuwa makaranta tun yana yaro ya ki zuwa makaranta ya ki mai da hankali ya ki yin abin kirki shi kenan kuma dama yana da wani waɗan shi'a ko yana da wane ne wani babba ɗan shi'a ko wane ne shi ya tashi ba karatu ba wayewa sai ya fada dama can ne gidan irinsu amma duk wanda ya tashi da karatu yaran nan ƙanana yanzu da suke makaranta tun daga primary suke secondary makarantun nan namu na public da na private yaran da ake yayewa yanzu kashi hudu kashi uku cikin kashi hudu cikin biyar duka sunna ne duka sunna ne saboda ita sunna fitra ce ba wai a makarantun ne ake zuwa ake sa musu usulu salasa da kitabu tauhid da a matsa musu da bulugul marami a matsa fitra ce ɗabi'a ce a cikin rai in ka ga mutum bai yi sunna ba dangantaka yake da wani ɗan shi'a ya rarake shi in ka ga mutum bai yi sunna ba dangantaka yake da wani ɗan ɗarika ya rarake shi amma idan an bar mutum da tunaninsa ya tashi da karatunsa da ilimin da Allah ya bashi ba zai zaɓa ba sai sunna ban san ko muna tare da ku akan wannan fahimtar ba ko kuma ina ta bata muku lokaci ne ina ta surutun saboda ni kadai na samu lasfika ba haka ne wannan shi haka ya gamu wata rana eh da ya ji haushin bayanai na ya mun tek ya ce ka samu lasfika kawai kana ta zarara karya wa mutane ce ma na wasu rufula na ce wani satin ka zo na baka aro na baka dani zakami zai yi ta yi ba zai iya cewa komai ba yi ba zai iya cewa zai an bashi microphone don waka sai na waka to haka sunna take abin da ya sa na muku do wannan dogon surutu saboda manzon salama ya ce la tazalu ba za ta gushe ba tsa'ifatun wata jama'a min ummati daga al'ummata alal haƙƙi akan gaskiya mansura kuma Allah zai yi ta taimakonsu ba wayansu bane ba dabararsu bane malamin sunna ne zaka ga abinda suka sa a gaba karantarwa iman ka bi duk garin nan duk masallacin da kasan na sunna ne sai ka samu ana karantarwa karantarwa na zaka samu littafi aka samu in za a haɗo littattafan da aka saka a garin nan a masallatan sunna kili guda ne daban-daban daban-daban littafi ake karantawa malami zai sa littafi a gaba ba zagin kowa ba cin zarafin kowa a jawo kala haddasana kala akbarana kala kaza kala kaza rawahu kaza rawahu kaza haka ake kai wa yajibu wa yustahabbu wa yabtulu wa yukrahu wa yubtilu ai ta karantawa ana fassara wa mutane haka ahlus sunna suke shi sa mutanen ma suka gamsu ba wayo bane ba dabara bane ba wata hikima bace ba komai bane kawai abin da muka gada shine karatu da karantarwa mutane ma sai suka nusu cewa ga ga gaskiya mu ba ma shan wahala masu sauraro ba sa shan wahala amma idan ka bi masallatan da ba na sunna ba a garin nan ka buka irga masallaci nawa ne ake karatu in ana karatun me ake karantarwa tsakanin waɗanda za ka samu ba a karatu shiru ba a karatu ba a karantar da kowa komai sai kuma waɗanda idan ana karatun za ka samu karatu ne irin wanda ba fahimtar kirki ake yi ba sai kuma waɗanda dama ba su gaji karatu ba mutanen naka dama su gaji karatu ba ana nan yanzu an yi sati guda ana tarihin ayatullah ya yi kaza ya yi kaza juyin juya hali shi ne ya yi juyin juya hali an gama na husaini ai shi ne wanda an kashe shi an fulle kansa yazidi ya sa aka ka sai a tsine masa albarka sai a yi ta kuka an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza kana zaune haka kawai mala a ɗebo wani irin labari sharɗeɓe a zuba maka baka san daga ina aka kwaso shi ba kuma wai kai ta kuka saboda baka da hankali kai ta kuka ba littafi aka sa ake karanta maka ba ba kowanne ya zo ya zauna ya sa kwalli a ido ya rawani kawai yake ta baka wani labari wani irin labari yana ya tsana maka wane ne ah to yan drama ma ai suna kuka ko ba haka ba muna yara ai an muna kallon fim muna kuka yi na indian fim nawa ma kuka nawa an kashe yar star ta da saurayinta sun fita suna waka a jeji yan daba suka je suka same su a jeji aka duka aka duka aka kashe ta shi ma aka kashe shi aka kawo gawarta aka sa akwati aka sa fulawa su ta ya zo da wuta zai cinna mata ana kuka da fararen kaya ana muma sai kuka sai kuka shirman banza shirman wo shi ne Allah ka samu cika da imani to ita sunna taimakon Allah jirgin annabi nuhu ne ai kun ga jirgin annabi nuhu ya kuke gani ruwan duba na fa ya tafi da kowa amma jirgin nan da yake na Allah ne ruwa bai tafi da shi ba kuma duk wanda ya haushi ya tsira eh kuma ba inji jirgin bismillahi majreha wa mursaha kace bismillahi zai ruga da gudu idan lokacin tsayawa yayi kace bismillahi zai tsaya ba inji to Allah ne ya ga damar ai haka na ruwan Allah da inji to haka addinin Allah yake in dai na Allah ne to Allah ba ruwansa da inji shi yasa ku kula malamin sunna karatu suke ba sa zagi ba sa yarfe ba sa daga kansu hankali amma yan bid'a kullun a cikin neman masifa malaman sunna ba sa hadi duk damammakin da malaman sunna suke samu a ƙasar nan wallahi ba sa haɗi ni almajiri ne a cikinsu wallahi iya sani na malaman suna ba sa haɗi ba sa haɗa faɗa da kowa ba sa haɗa gorma wa kowa wai a ce a garin nan ahalu suna su je su samu mai girma ciyaman na ƙaramar hukuma wai su yi haɗi su haɗa shi da 'yan ɗarika ko su haɗa shi da 'yan shi'a ko kuma a jiha malaman suna jin su samu gwamna su ce su ba su yadda ba suna shune su shuna masa yan shi'a ko su shuna masa yan dariƙa ko a mataki na ƙasa malaman suna su samu ganin shugaban ƙasa suna shune suna shunan wani masallaci na yan dariƙa ko suna shunan wani masallaci na na na na babu ko rigimar abdul jabbar ta kano bakinsa ne ya kai shi ba wanda ya mitin a kansa ba wanda ya je ya haɗi bakinsa ne kai shi aka gane zai zama fitina wa al'umma cikin da aka shari'ar sama da gwamnati ne ka je ka duba kes ɗin abdul-jabbar kes ɗinsa da malaman sunna ne da alu sunna da izala ko da gwamnatin kano da gwamnatin kano kes ɗinsa sannan ba a taba zuwa wata takara ko wani waye ku ji yan izala suna cewa dan takara wani dan dariƙa ne kar ku zabe shi ba ko a karamar hukuma ko a jiha ko a matakin kasa amma mu an samu masu cewa an samu masu cewa da ka zabi dan izala gwanda ka zabi kirista suka fito kuma suka tsaya tsayin daka akan haka to tarihi ne ke maimaita kansa irin yadda lokacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama magabta suka dinga tsara suna sassaka suna tsara suna sassaka yana tofo suna yi yana tofo haka addinin musulunci ya rika tafiya haka har yanzu musulunci yake musuluncin kwarai tsara da sassaka baya hana shi tofo ana tsarawa ana sassaka ana tsarawa ana sassaka yana tofo yana yaduwa ga gasa suna ba ta gasa da kowa ahlus suna ba sa gasa wai dan kun yi kaza mu mu zo da gasa za mu yi kaza a'a mu abin da yake gaban mu kawai shi muke mu ne ake gasa da mu mu ne ake gasa da mu gasa kam haba mala mu ne ake gasa da mu in mun yi wa'azi a ce za a yi zikiri eh mun yi masallaci a ce za a yi masallaci in mun yi kaza a ce za a yi kaza in an nada wani daga cikinmu a tayar da kayar baya a tada hankali mu ma sai an nada a cikinmu haka muna zaman mu lafiya yanzu da aka yi sunna tv da aka yi almanara ya kake gani aka yi rubdugu tashoshin zikiri tashoshin ana ta bubbudewa amma me suke yi me suke yi har yanzu sunnat ce take yalki har yanzu sunnat ce take yalki sai ka je gidan hamshakin mai kudi ka ga yana kallon sunna tv ka je ka gidan hamshakin malami da na sunna da na ɗariƙar ka ga sunna tv tana kunne ka je ka gidan basarake ka ga babban basarake sunna tv tana kunne babban ma'aikacin gwamnati sunna tv tana kunne yan drama sunna tv tana kunne gwamna sunna tv tana kunne a ofishinsa shugaban kasa sunna tv tana kunne a ofishinsa wani lokacin za ku gaisa da mutum baka san waye shi ba ya ce ina kallon ka a sunna tv ku gaisa da babban mutum ya ce ka faɗi wani abu a karatunka a sunna tv ina bibiya Allah ya sa mun haɗe yau zan ma tambaya ka ƙara mun bayani akan abu kaza kuma za ka yi mamakin mutumin idan ka gan shi za ka yi mamakin mutumin idan ka gan shi wata rana ɗan tata Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ɗan tata sai da ya mun tambaya akan wani abu da ya gani da ya ji daga baki na a sunna tv sunna tv sunna leka gidan kowa don haka mu ba mu san ma ana ganin mu ba ba mu san ana bibiyar mu ba ashe wasu littafi ma suke ɗauka su ajiye su saka suna bibiya baka sani ba wasu biro suke ɗauka suna rubuta in ka je abu kaza guda kaza ne suna rubutawa baka sani ba sai dalili yayi idan kun haɗu sai ka ji ashe masu amfana da yawa Allah kaɗai ya san Allah kaɗai ya san irin amfanin da yake yaduwa ta waɗannan tashoshin amma wallahi tashoshin da waɗannan suke buɗewa na kishi da gasa da sunna malam ba sa zuwa ko'ina ba sa zuwa ko'ina saboda wayayin mutane duk wanda ya kai ya sa tv yanzu ya kalla za ka samu wayayye ne a cikin masu tibin kashi tara ba sa yadda a wasa da kwakwalwarsu kashi tara cikin goma ba sa yadda a wasa da kwakwalwarsu to kana gani irin labaran da suke barwa yi kana gani irin labaran da suke barwa mutum kawai haka kawai ya rawani ya zaƙe yana gaya wa mutane muna darasi sai ma'aiki ya zo da ma'aiki ya zo sai na gan shi sai na ga ya ƙi shigowa ashe wai a majalisin da ake zaune akwai mai meye ne akwai mai shan iya taba ne mako? to ai da sauki to wai ashe akwai mai shan taba wai sai ko annabi ne nuna masa mai shan tabar sai ya kore shi da ya kore shi sai annabin ya shigo yanzu don Allah wayayyun mutanen nan yanzu wani mutum a Abuja za ka yi masa wannan mu din ma masu karanta littafin ya muka kare da su ya muka kare da su wani bawan Allah ba cikin mutanen Abuja nan da kyar wata rana da kyar ya ce mun malam ya ce za a iya za a iya ɗaukan manin wani namiji a sa a cikin mace da mijinta baya iya haihuwa don ta haifa musu ɗa na ce ba za a iya bai ce malam me yasa ya ce malam ka fahimta ba ya ce shi fa cikin nan na mace kamar motar fasinja ce ya ce kai ba azare kake ba ya ce to yanzu mutumin da ya zo da motarsa a tasha aka masa fasinja a mota zai kai su bauchi in ya kai su bauchi in ya sauke su mai ruwansa da su na ce babu ya ce ah to yanzu an sawa mace ɗa a cikinta ta haife shi ta fitar da abin da yake cikinta ba sun rabu ba ina ruwanta da shi ba shi kenan ba ya ce ai ciki kamar motar fasinja ce na ce ranka da dakata ba iri ɗaya ba ne ya yi hausa ya turanci ya yi hausa ya turanci kuma dama wanne ya haɗa da shi saboda ya gagare shi sai ce malam ko za ka gwada wani ɗan boko ne kuma ba ruwansa da cewa wai kai malam ne kawai shi ka faɗa ya gane shi ne kawai darajarka idan ba za ka faɗa ya gane ba baka da wata daraja a wajensa na ce masa amma ranka ya ɗai kaɗan saurari wani abu ya ce ina jinka na ce karka kwatanta mahaifar mace da motar fasinja na ce baka ji likitoci suna cewa idan an busawa mutum rai a cikin mahaifa da jinin uwarsa yake amfani ba da numfashinta yake amfani da abincinta yake amfani baya amfani da zuciyarsa da tata yake amfani har sai ran da aka haife shi ne kukansa shi yake tayar da zuciyarsa sai a yanke cibiya sai an raba alakarta da shi yanzu numfashin da yake sha ta zuciyarta da jinin da yake sha da abincin da yake sha da rayuwar da yake da rayuwarta yanzu an raba ya ɗauki tasa daga lokacin na ce ba ka ganin wannan cakuɗaɗɗeniyar jininta ya shiga nasa jininsu ya gauraya ya fito da jininta a jikinsa ta yaya zai yi kama da motar fasinja ya ce ok ok ok that's right that's right that's right yanzu wannan mutumin da sai ka sha wahala ya gane yaushe za ka zauna ce ba ka ga annabi a kofar masallaci wai sai an da aka tashi mai shan taba sannan ya shigo ya zauna cewa zai ku je ka nuna masa shi da haka tashassu tashassu ba za ta yi kasuwa ba tashoshinsu ba za su yi kasuwa ba ba sa ba mutane ilimi ba sa faɗan abin da za a gane ba sa faɗan abin da hankali zai ɗauka sai ce su ‘yan hakika ne mu kuma ‘yan shari'a ne ita muka sani ita man zanu salama ya kawo suna wata duniya muna wata duniya jama'a an gane to dai ala'ayya halin wannan hadisin yau ka ya kawo ƙarshe manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ce la yadhurruhum man khadalahu wadda duk zai tozarta su ba zai cutar da su ba me ake mana wadda yake wadda yake tozarta mu wadda yake menene aka mana dan a cutar da mu wadda ya hana yuwar tafiyar sunna babu wala man khalafa haka duk wanda yace baya yi ba ma yi sunna in kun ce ba kwa yi ya hana ta yiwu hatta ya ati amrullah har zuwa lokacin da al'amarin Allah zai zo malamai suka ce al'amarin Allah shine lokacin da Allah zai kawo wata iska mai sanyi da za ta ɗauke dukkan wanda ya saura mai imani a ban ƙasa kuna da wannan labarin yana cikin dogon hadisin da ya labarin ya juju da ma juju labatin daga labarin dujal zuwa zuwan annabi isa zuwa ya juju da ma juju za a kai lokacin da kafin tashin alkiyama duk wani sauran burbushin mai imani Allah zai kawo wata iska mai daɗi mai sanyi ta ɗauke su cikin ruwan sanyi dukkansu su mutu shikenan ba wanda zai saura a ban ƙasa sai tsinanne akan su kiyama za ta tashi alkiyama ba za ta tsaya ba sai akan shirarul khalqi sai akan ashararan halittu da haka nan da annabi sallallahu alaihi wasallama yace la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullah duk wanda ya wulakanta ahlus sunna duk wanda ya tozarta ahlus sunna duk wanda ya batanci wa ahlus sunna ba zai iya cutar da su ba har zuwa ranar da Allah ya ga damar mutanen kirki su bar ƙasa ran da ya ga damar mutanen kirki ko ɗaya kar a bari a ban ƙasa daga wannan ranar ne mutanen kirki za su ƙare amma ba da wulakancin wani ba ba da haɗin wani ba ba da shunan wani ba ba da ƙiyayyar wani ba wannan baya dakatar da addinin Allah baya dakatar da gaskiya Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya abinda muka yi daidai Allah ka tara mu cikin ladansa abinda na kuskure Allah ka gafarta mana baki daya wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah bismillah alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wannan ya ce mutum mai tilawar alkur'ani mai girma yau da gobe to ya kamata ne ya ƙayyade wani adadi na yin tilawar ko kuma ba laifi in ana samun wani lokacin aka samu karatu mai yawa da kuma lokacin da aka samu takaitawa to wannan duka dama ce ta mai karanta alkur'ani karatun alkur'ani mai girma ibada ne amma shari'a ba ta iyakance abin da mutum zai karanta ba sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da kada a haura izu ashirin a rana ya kwadaitar da kada a haura izu ashirin a rana da yake cewa man qara alqur'ana fi akthara min thalathin lam lam yafqahu duk wanda ya karanta alkur'ani a sama da kwana uku bai fahimce shi ba kaga sama da a ƙasa da kwana uku afwan fi aƙalla min salatin afwan fi aƙalla min salatin lam yafqahu duk wanda ya karanta alkur'ani a ƙasa da kwana uku bai fahimce shi ba kaga ƙasa da kwana uku kenan zaka karanta sama da izu 20 a rana amma idan ka sanya mafi karanci kwana uku kenan kowace rana za ka karanta izu ashirin kenan an yarda maka kai izu ashirin a rana wannan ababi na kwadaitarwa don haka idan mutum ya iyakance wa kansa abin da zai karanta a rana da sunan wuridi na alkur'ani ko izu ashirin ko sha biyar ko goma ko biyar ko izu biyu ko izu ɗaya wannan fa ni'ima madalla idan mutum bai iya yayi haka ba yana karanta gwargwadon abin da ya samu fa ni'ima inda zai samu ya karanta ai yayi babban rabo ai mafi girman rabo shine samun ikon karantawa ba wai wa cimma target ba amma shi cimma target yana taimakawa mutum wajen kwazo idan mutum ya sanya wurdi da zai karanta na alkur'ani a rana to yana sanya shi himma domin idan ya san sai ya yi izo biyar to ba zai yi sakaci da lokaci ba dole zai yagi lokacin da zai masa wannan izo biyar din in ya san sai ya yi izo goma haka ya sa wa kansa to zai yagi lokacin da zai yi izo goma idan ya san cewa izo biyu zai yi zai yagi lokacin da zai masa izo biyu amma in ya san abin da ya ga dama zai yi to wata rana za ta wuce ma bai yi ba tun yana rasa lokacin izu biyar har yi rasa na izu biyu har yi rasa na ɗaya har yi rasa na ɗaya ma ba zai samu ba na rabin izu ma ba zai samu ba to shi yasa wani lokacin sanya wuridin yake da amfani saboda mutum ya kiyaye amma ba ba doka ba ce ta shari'a ba kuma wani hukunci ba ne duk abin da mutum ya zaɓa ya yi aiki ne na lada da neman cika mizani Allah ta'ala ya sa mu cika da imani Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna sharra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait تباركت ربنا وتعاليت اللهم لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نصفك اللهم ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته